أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu namu na fasarar littafin akhdari wanda a yau ma ga shine halkan mu ta goma sha uku wanda insha Allah kuma za mu tashi a fasali da yake magana akan lissalati nurun azimun za mu karanta a fassara sannan sai a dawo da ainihin ƙarin bayani daga baya shi ne malam abdurrahman al-akhdari yake cewa faslun rabewa lissalati nurun azimun sallah tana da haske mai girma tushriqu bihi qulubul musallina zukatan masu sallah tana haske da shiya wala yanaluhu ba mai samun shi illa al-khashi'una sai masu kaskantar da kai da ladabi a cikin sallah kenan shine illa al-khashi'una wasu kuma suna cewa illa al-khashi'una sai masu tsoron Allah ma'ana da shine illa ladabi da kaskantar da kai shine wala yanaluhu ba mai samun shi illa al-khashi'una sai masu kaskantar da kai ga Allah fa idza ataita ila salati idan ka zo wajen sallah fafarriq qalbaka ka kakkabe zuciyarka minad duniya daga duniya wa ma fiha da abin da a cikinta washtagil ka shagalta bi muraqabati maulaka da kiyaye dokokin ubangijinka allazi tusalli li wajhihi wannan da kake yin sallah don zatin sa ko kuma don neman yarda shi wa ta kirka kudurce annas salata cewa lalle sallah khushu'un kaskantar da kai ne wa tawadu'un da ladabi lillahi subhanahu ga Allah tsarkakin sarki bil qiyami da tsayuwa da kake yi war ruku'i da ruku'i was sujudi da kuma sujada wa ijlalun sannan girmamawa ne na zuciya wa ta'zimun da kuma girmamawa na zahiri lahu gare shi shi ubangiji madaukakin sarki bit takbiri da kabbaroran da kake yi wat tasbihi da tasbihi wa zikri da zikirin da kake ciki fa hafiz ka kiyaye ala salatika bisa ga sallarka fa innaha domin ita ce a azamul ibadati mafi girman ibadu wala ta turuki shaitana kar ka bar shaitan yal'abu bi qalbika yayi wasa da zuciyarka wa yashgaluka ya shagaltar da kai an salatika daga barin sallarka hatta ya dimisa qalbaka har ya shafe zuciyarka wa yuhrimaka ya haramta maka min ladzati anwar salati daga dadin hasken sallah fa alayka nahurika bi dawamil khushu'i da dawamar da kaskantar da kai fiha a cikin ta fa innaha domin ita tanha anil fahsha'i tana hani daga aikata alfasha wal munkari da abun ki bi sababil khushu'i ta dalilin kaskantar da kai da tsoron Allah fiha da a cikin ta fasta'in billahi ka nemi taimako da Allah fa innahu domin shine khairu musta'anin fiyayyen duk abin da ake neman taimako za mu koma sai a yi bayani ana ya ce faslun rabewa lissalati nurun azimun ya ce sallah tana da haske mai girma wannan haske kuma tushriqu bihi qulubul musallina zukatan masu yin sallah yana haske da wannan haske na sallah din matukar ana kiyaye ta bisa ga dokoki da yanda ya kamata to shine sai malai ce to kamar mutum yana ganin shin duk wanda yayi sallar zai samu wannan haske to shine sai malai ce amma sai dai wannan haske da an ce sallah tana dauke da shiya wala yanaluhu ba mai samu ne illa al-khashi'una sai masu yin khushu'i wato kaskantar da kai da ladabi da kuma tsoron Allah a cikin sallah din to sai mai shi yake samu wannan haske a cikin watan zuciyar tashi zai samu wannan hasken na sallah din sai wanda akwai wannan khushu'i din a cikin zuciya ta sannan saboda haka a zukatan masu imani masu aiki na kwarai tana haske da wannan shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato shi ko wata damuwa ko wani abu ya shiga kawai take sai ta shekabar da sallah ta nafila da ya kama sallah shikenan duk wani abu da yake ciki ko wata tunani ko wata damuwa shikenan kawai ya bace shi yasa kaje yana cewa an sanya watan har sanyin idanuna an sa sanyin idanuna a cikin yin sallah sallallahu alaihi wa alihi sallama to sannan bayan haka sai malam ya ce to tun da ku ita wannan sallah ba a samun wannan haske sai da tsoron Allah sai ya ce to don hakan ga sai zai bada shawara ya ce fa idza atayta ila salati don haka idan ka zo zuwa ga sallah fafarrik kalbaka ka kakkabe zuciyarka mina duniya daga duniya wa ma fiha da duk abin da a cikin ta saboda haka ka watsar da komai ka koma zuwa ga Allah wasta gilka shagalta bin muraqabati maulaka da kusantar ubangijinka ko kuma ka ce da kiyaye dokokin ubangijinka allazi wannan tusalli li wajhihi da kake yin sallah don neman yadda shi don zatin sa saboda haka wato kaga nan yana gwada mana mutum ya kakkabe zuciyar ta daga duniya da madu abin da ciki malamai suna cewa to a za ka kakkabe zuciyarka daga duniya ga zuciyarta ka cikin duniya take a za ka kuma ka hita daga duniya da duk abin da a cikinta ga masallacin da kaka sallah kuma yana cikinta wai ma'ana shine duka in ka riga ka fara sallah komai da komi ya zama gaba ɗaya ka watsar da shi kamar babu shi kwata-kwata ya zama kamar ya ƙare ba shi kawai zuciyarka ba abin take tunani da nazari in ba watan girman Allah subhanahu wata'ala ba da kuma watan matsayin wannan sallah din da kake yi ka sani kana ganawa ne da Allah ubangijin kamar daukin sarki saboda haka a wannan lokaci komai ya zama ya bace daga tunaninka da nazarinka baki ɗaya shine ma'ana domin idan nazarin ya bace duk wani tunanin abubuwa ai masallacin ma da kake ciki ne shi ma mancewa zaka yi da kana cikin wani abu masallaci saboda me saboda ka bace gaba ɗaya kwata-kwata to shine ma'ana kakkaɓe zuciya daga duniya da matu abin da ciki a sannan bayan wannan ya ce ka shigalta wato shi yasa ake bada hikayar wani daga cikin magabata wato wanda saboda tsananin yin sallah ta da kuma komawa ga Allah ya mance da duk abin da a duniya da cikinta wato aka ce maruru ne ya fito mashi haka yayi ruwa sosai da gaske kuma an yi an yi mai sakiya ya nuna baya da bukata ya yadda a mai sakiya kuma babban malami sosai lokacin da aka yi haka sai kuma gashi babban malami ana jin nauyi matsayin shi kuma a ce za a zo a rike shi da karfi a mai sakiya to karshe aka ce sai aka cewa to amma ana ganin wasu suna cewa aka ce matar shi ta ce to haka ne kamata a yi a bari sai in ya fara sallah da in ya riga ya fara sallah to a wannan lokaci ya mance da komi kwata kwata saboda haka in ya fara sallah a zo a mai wannan sakiya to aka zo aka shirya haka din ya zo ya kabbar da sallah yana sallah sai aka zo kano din aka zo aka yi wannan sakiya bai ma san an yi ba sai da ya gama yana gama ko da diba sai ya ga kawai watan kafa ta ta bashi da wannan ruwa na na wannan maruru shine sai yake tambaye mika faruwa ka ce mai ai da yake gashi sakiya ce an kai shine sai yana ta fada shi fadan da yake yi wai me yasa an ka najasa shi yana gaban Allah yana gana da Allah an same najasa amma ya sakiya lokacin shi kaga bai damu da ciwon nashi ba a tun da yana gaban Allah wai ka diba gani shi bai san an yi sakiyar ba saboda me saboda ya shagalta da ubangiji madaukakin sarki to kaga wannan sallah ta bayan Allah kenan haka ake bukatar ce an yi amma a yanzu kaga ba a wa mutum sakiya ba ko kai mutum ya jiya yana gane ya jiya ko sai ya sosa balle a ce a cin naka ya cije shi ko wasu suna cewa tarmani to kaga sai ya san an cije shi din to bayan Allah kenan to shine dai abin da ake bukata ka kakkabi zuciyarka daga duniya da ma duk abin da a cikin ta baki daya sannan sai malai ce wa ta ka kudurci annas salata lalle ita wannan sallah da kake yi din khushu'un ka tabbatar da watan tsoron Allah ne da kaskantar da kai wata wadu'un da kuma ladabi lillahi subhanahu ga Allah madaukakin sarki bil qiyami da tsayuwar da kake yi cikin ta ka kudurci haka nan sannan kuma war ruku'i da ruku'in da kake yi a ciki har yanzu wasu sujudi da kuma sujud da kake ciki dukkan su ka kudurci gaba ɗaya kana kasantar da kanka ne da kuma ladabi ga Allah madaukakin sarki wa ijlalun da kuma girmamawa ne kake yi ga ubangiji madaukakin sarki a cikin zuciyarka kana darjanta ubangiji wata azimun lahu kuma da girma gare shi a zahiri bit takabiri da waɗannan kabbarora da kake yi din ya zama kana haka kake harare wat tasbihi da kuma tasbihin da kake ciki fa zikir da kuma zikirin da kake ciki kamar irin karatun alkur'ani da sauran duk dai zikirin da zaka cikin sallah din duka kudurce girmamawa ne kake yi don girmama ga Allah madaukakin sarki ba kamala ya ce fa hafiz ka kiyaye ala salatika bisa ka sallarka fa innaha domin ita sallar din nan a azamul ibada ta ce mafi girman ibada wala ta turki shaidana kada ka bari shaidan yal'abu bi kalbika ya wasa da zuciyarka saboda sallah ita ce mafi girma cikin duk ibadun da zakai da ka ji wani mutum yana shaidan yana cewa shi yana da abu kaza ya yi sallah to wannan ya zama wani shaidani ne wani dujjal ne kuma in ma musulmi ne shi to ya ma yarda kai tsaye saboda duk harkokin ka na duniya ka kabbata ka taba dauko wani abu sallah da ita ce ginshiki na addini kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa as-salatu imadud dini sallah ita ce ginshiki na addini amma ka dauko ta shirita na abun duniya ka ce yafi sallah to duk wanda ya wannan ya zai ya zama kafiri saboda haka wannan wata shirita ce cewa ga wani abu wanda yafi sallah to shi yasa malai ce saboda ita sallah din ita ce mafi girman ibadu to aka lalle mutum ya tabbatar da ya kiyaye shi yasa kaga shi malam ya ce din wato ka kakkabe zuciyarka daga duniya da ma duk abin da a cikin ta wai komi ka mai da shi ka ba komi bane kwata kwata kamanci da komi sai Allah madaukakin sarki kamar yadda malamai suke cewa ko ya zama ita halitta gaba ɗaya kwata kwata matsayin majazi take kurum ma'ana shine majazi wai kaman ana bada misali kamar yanzu misali kila kana jin yunwa kana buƙatar abinci kuma kaya ne ba baka samu ba ka dawo gida in ka zauna kana tunanin ya za ka yi amma sai ka dan kunna talabijin kana kallo haka ko su tila kana kallo sai kurum ga ciki ana da abun nan ana cin abinci da nama da sauran kayayyaki na sanyi na shaye-shaye kana kallo to wai zaka samu kuma ga cikin ɗakin ka ne aka ce su ba kuma ga kai kana jinyewa zaka samu balle kaga ba zaka samu to me yasa ba zaka samu ba wai saboda baya amma kuma gashi ana gani kaga gashi ana gani amma babu ne shi ba komai bane shi ya to wai ma'ana haka ake so kamar da duk halittar da annan kwata-kwata matsayin babu ya zama Allah madaukakin sarki shine komi duka ka kakabe shi komi daga cikin zukata zuciyarka sai Allah madaukakin sarki da kake yin sallar a cikin shi din to shi yasa kaga a yace don haka ita ce mafi girman ibada kakka yadda shi dan yayi wasa da zuciyarka wa yashgalu ka ya shagaltar da kai an salatika daga barin sallah kai zama kana tunanin wasu harkoki can daban hatta ya tsinisa kalbaka har ya shahi zuciyarka in ya shafe wannan zuciya ta ka ya zama kullum kai baka da aiki sai nazari na harkokin duniya ka kurum wai hure maka karbi sai ya haramta maka min ladzati anwari salati daga dadin haskaken nan da ake samu na sallah din saboda haka in ya zama ba wannan khushu'i din da sauransu a cikin zukatan naka a cikin zuciyar taka to karshe sai ya zama ba za ka samu irin abin da ake samu din na hasken sallah da kuma wannan abin da ake samu na samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki din ba a yace saboda haka fa alaika na hore ka bi da wamil khushu'i da dawamar da tsoron Allah da ladabi da kaskantar da kai fiha a cikin ita sallah din nan fa innaha domin ita sallah din nan yace tanha anil fahsha'i tana hani daga aikata mugun alfasha sannan wal munkari da abun ki ana cewa alfahsha'u dukkan aikin da zaka aikata wanda yake wato ya shafi halshe da kuma watan zuciya alfasha kenan kamar irin abubuwa na batsa kenan wanda zaka yi fi na harkokin mata da sauransu da wanda halishin ka zai rika furtawa da ba daidai ba da ko kuma wanda zuciya ka za ta kudurci ma'ana dai shine dai watan aikata ayyuka ake cewa in wasu malamai kenan suka ce aikata shine watan na abubuwa na alfa na batsa kenan maganganu hakan ga to shine alfasha din sannan almunkar kuma wato shine almunkaru shi kuma sai ya zama shine wato a aiki na gabbai na sabo kenan wanda zaka aikata da gabbanka to wannan dai shine malamai suke cewa tanha tana hanyar alfasha daga alfasha wal munkar kenan za ta hana ka kenan daga aikata ayyuka na laifi na harshe da zuciya da kuma na gabban naka me addalil da yace bi sababil khushu'i fiha saboda dalilin tsoron Allah da ladabi da a cikin ta din wannan shi yasa ana malamai suna bada hikayar tabbata to cewa an yi wani mutum wanda ya nemi wata baiwar Allah yana son zai zina da ita ita kuma ta ce mashi ba damuwa za ta aminta da shi iyaka sharaɗi guda ne take bukata gare shi yayi kwana don mijinta shi ne limamin masallacin unguwarsu sai ta ce don haka za ta yarda da shi amma sai ya yi kwana arba'in yana sallar jam'i kowace sallah kar ta wuce shi yana bi mijinta sallat wannan masallacin duk kullum ya to a yi sallah da shi har kwana arba'in jere kowace sallah kuma ya zama a zahar la'asar magariba isha asuba dukkan su ba mai wuce shi wanda aka zo ya ci gaba da sallah ne daddage ya ta yi sai da an ka zo dab da a cika kwana arba'in kamin ya neme da sai ta sake nema da ta ce to kakamanci dai lokaci ya matso da an yi da cika kwana na arba'in zan cika maka sharadi na sai ce ki ga hawara da Allah sai ki ba mutane wani shi gaba ɗaya yanzu saboda wai ashe da ma kocin sallah ta ce bata yi kyawu wani kyau saboda haka shi yasa sai ji hayana su ma ya zina din amma yanzu da yake ya naci da sallah cikin jami'i da komai sallah ta yi to sai gashi ma shi kai ne ma har kazanta ma kyama ya kai ya ce zai yi zina din to shi yasa malamai suke son su sallah tana hani in dai kana yin ta da kyau ka tsaya cikin lokaci da sauran irin abubuwan da ya kamata za ta hana ka daga aikata ayyuka na alfashi haɗin to Allah ya kare mu to sannan sai malam ce fasta an billahi ka nemi taimako da Allah fa innahu domin shi Allah khairu musta'anin shine fiye mai taimako da haka duk labarin ka baki ɗaya ka zama kana roƙon Allah ya taimake ka cikin lamari na ibada kuma ya karɓa maka ibadun da sauran dukkan lamuran ka baki ɗaya maka jagora to muna fatan Allah ya taimaka mana mana jagoranci alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan malam ya ci gaba da cewa faslun rabewa lissalatil mafarudati sab'atu ahwalin wato sab'atu ahwalin akwai halaye guda bakwai lissalatil mafarudati ga sallah abu farlantawa murattabatin abun jirantawa wanda yake tuwadda alaiha ana bayar da ita a kansu arba'atun minha hudu daga gare ta alal wujubi bisa ga wajabci ne wa thalathatun uku alal istihbabi bisa ga mustahabbanci fallati alal wujubi waɗannan da bisa wajabci awwaluha na farkon ta alqiyamu tsayuwa bi gairi istinadin ba tare da dogaro ba summal qiyamu sannan tsayuwa bi istinadin da dogaro summal julusu sannan zama bi gairi istinadin ba tare da dogaro ba summal julusu sannan zama bi istinadin da dogaro to fa tartibu jerantawa baina hadhihi al-arba'ati tsakanin waɗannan abubuwa guda hudu alal wujubi bisa ga wajabci ne idza qadara idan ya samu iko ala halatin min ha bisa ga wani hali daga gare ta wa salla yayi salla bi halatin dunaha da wani hali wanda ƙasa da ita batala salatu hu sallashi ta baci wa salatatu uku allati alal istihbab waɗannan da bisa mustahabbanci hiya ita ce an yi salli al-ajizu gajiyayye yayi salla an hadhihi salasati al-mazkurati daga waɗancan halayen guda uku da anka ambata to wanda ya kasa yin sallah gare su yanzu ala janibihil aymani ala janbihil aymani ya sallah bisa ga bangaren jikin shi na dama summa alal aisari sannan bisa ga bangaren hagun summa ala zahrihi sannan bisa ga bayan shi fa in khalafa in yasaba fi thalathati a cikin waɗannan guda uku lam tabdul salatu sallar shi bata bace ba wal istinadu dogaro allazi wannan tabdul bihi salatul qadiri wanda sallar mai iko take baci ala tarkihi bisa ga barin shi huwa allazi shine wannan yasqudu wanda yake faduwa bisu kudihi da faduwa wannan abin da ya dogara da shi din wa in kana in ya kasance la yasqudu baya faduwa bisu kudihi da faduwa abin da ya dogara da shi fa huwa makruhun to shi makruhi ne wa amma nafila to amma nafila fa yajuzu ya halatta lil qadir ga mai iko alal qiyami bisa ga tsayuwa an yusalli hajali an yusalli hajali sai sallaci ta da zaune amma wala hu nisfu ajri al qa'imi yana da ladar wanda ya da tsaye wa yajuzu ya halatta an yadkhula ha ya shige ta jalisan ta zaune waya koma ya miƙe tsaye ba da zalika bayan haka aw ya dakhula ha ko ya shige ta ka'iman da tsaye waya jilisa ya zauna ba da zalika bayan wannan illa an ya dakhula ha sai in ya shige ta ne bin ya tilqiyami da niyyar tsayuwa fiha a cikin ta fayamta ne ujulusuhu nan kam zaman shi ya hanu ba da zalika bayan haka za mu koma sai ai bayani ana yace a faslun rabiwa yace sab'atu ahwalin halaye guda bakwai sun tabbata lissalatil mafarudati ga sallah a bafarlantawa kuma murattabatin aji babun jirantawa ne su halayen ma'ana shine wai salloli da ake yi to akwai waɗansu halaye guda bakwai da zai maka bayani waɗanda aka son a jira su haka ake so a yi sallar gare su ma'ana zai faɗa maka yanzu abubuwa ne waɗanda idan mutum yana cikin wani hali ba zai iya yin sallah yanayi kaza ba to ga kala wa da zai in ba zai iya kala kaza ba ga wa da zai to shi yake nufi da halaye guda bakwai ɗin abun jirantawa wanda ita wannan sallah tuwar da ana ba da ita alaiha bisa ga waɗannan halaye din to amma sai ya kasa su kashi biyu su halaye sai ya ce arba'atun minha hudu daga cikin waɗannan halaye alal wujubi to bisa ga wajabci ne su dole sai an jira su haka na aka so a jira su din idan mutum bai jira su haka nan ba ta ɓaci to shine zai wasa lasatun ya ce uku kuma daga ciki alal istihbabi bisa ga mustahabbanci kaga in ka hada sun zama bakwai kenan ko ga hudu ga uku kaga bakwai kenan to yanzu zai fara waɗanda suke a bisa ga wajibi ɗin dole a jira su in baka samu damar yi na ga wancan hali ba to sai ka yi bisa ga wancan to shine zai fara su yanzu sai ya ce fallati adal wujubi waɗannan da a bisa ga wajabci sai ya ce awwalu ha na farkonta alqiyamu tsayuwa bi gairi istinadin ba tare da dogaro ba ma'ana shine in ya zama kana iya tashi tsaye kai sallar kada tsaye lahiya lau ba sai ka jingina ga wani bango ko kuma wani ginshiki ko wani icci ba kana lahiya lau ko da baka da lahiya ne misali amma dai lalle kana iya miƙewa tsaye din kai sallar taka da tsaye din to kai ta da tsayen dole ne in baka yi ta da tsayen baka ta kai zanni sallar ta ɓaci don haka ga dole kai ta da tsaye din to shine ma'anar alƙiyam bi garis tunanin tsayuwa ba tare da dogaro ba ya zama ba in ka miƙe tsaye din kaka kuskura ka jingina ga wani abu idan kana iya miƙewa tsayen ka ta ka jingina ga wani abu kai sallar ta ɓaci sannan ya ce sun malƙiyamu sannan tsayuwa bistinajin da dogaro wato shine sai ya zama yanzu lalle baka da lahiya amma kana iya miƙewa tsaye to amma sai dai baka iya tsayen da kanka dole sai ka jingina ga wani abu sannan to an baka dama nan wajen kai ma sai ka miƙe tsayen kai sallar da tsaye amma sai ka jingina da sadda kake tsaye din sai ka jingina ga abu wani abu ko bango ko wani abu wanda zaka iya jingina ga shi din gama karatu sannan kai ruku'i ka taso sannan ka take su da ka ci gaba da sauran sallar kare to shine nan in kana iya yin tsayen ka jingina ga wani abu kawai amma sai ka ki tashi tsayin ka jingina ga wani sai ka ta kai ta da zaune to ba ta yi ba to shine summa alqiyama sannan tsayuwa bi sanadin da dogaro summa aljulusu sannan zama bi gairi istinadin ba tare da dogaro ba wato sai ya zama ba ka iya miƙewa tsayen ko baka jingina ba kuma an kai kai ko da ma miƙewa tsaye zaka ko jingina zaka yi baka iyawa to shine to an baka dama sai kai da zauni to amma da zannan in kana iya yin zanne ba sai ka jingina ga wani abu to da zannan aka so kai ta amma ga ka jingina ga komi in kana iya yin ta ko baka jingina ga komi ba lahiya lawa amma sai ka ta ka jingina din to ta ɓaci to shine ma'anar sun maljulus sannan zama bi gairi sinadin ba tare da dogaro ba sannan sai ya ce na hudu sun maljulus sannan zama bis sinadin da dogaro sai ya zama yanzu kana iya tashi zaune amma ba za ka iya zannan kai kaɗai ba dole sai ka jingina ga wani abu to nan wajen in dai ya zama dole ba ka iya zaune sai ka jingina ga wani abu to ka tashi ka yi zaunen sai ka jingina ka yi to in ko ka ki tashi zannin ka yi sai ka taikurin ka yi da kwanci gashi kuma kana iya tashi zannin ka jingina ga wani abin ka yi sallah to shi ma nan sallar ta ɓaci to su ne waɗanga guda hudu da ya zana ɗin tsayuwa ba da dogara ga wani abu ba jinginawa kenan sannan tsayuwa tare da jingina din sannan zama ba da jingina ba sannan zama tare da jingina din to kaga guda hudu kenan to sai ya ce to fattartibu jerantawa bayan hadhihi al-arba'ati tsakanin waɗannan halaye guda hudu da ambata to alal wujubi bisa ga wajibi ne nan dole haka na aka so kai in idza qadara yace in ya samu iko shi mutun ala halatin bisa ga wani hali min ha daga cikin waɗannan da anka ambata amma wa sallah sai ta sallah bi halacin da wani hali duna ha na ƙasa da wannan ɗin to ya ce ba ɗalar sallar ta ɓaci ma'ana shi ne sai ya zama gashi lahiya lau kana iya tashi tsaye kai sallar ko baka jingina ga koyi amma wasu ka ta yi kai tsaye amma sai ka jingina ga wani abu to ta ɓaci ko kuma kana iya tashi tsaye amma in ka tashi tsayen dole sai ka jingina ga wani abu to mulakin ka tashi tsayen kai sallar tsaye din ka jingina ga wani abu ne wai sai ka ta kai da zanni kaga kayi sallah da wani hali wanda bai kai ga na tsayuwa ba kenan ta ɓaci ko kana iya yi da zaunin ko baka jingina ga koyi amma sai ka ce ka jingina ga wani abu da sanda din ka ga nan kai sallah shi ma da wani hali wanda kasar wancan sallar ta baci to shine abin da yake nufi din to sannan sai malai ya ce bayan haka nan kaga ya faɗa mana da wajibi a jira su to yanzu waɗanga da zai faɗa maka na gaba su kuma guda uku din su kuma ba dole ne sai ka jira su haka nan ba koda kana iya yi ga wancan hali amma sai ka ki kai da wani halin daban ba komai ta yi shine zai faɗa mana zai faɗa yanzu ya ce to wasalasatu guda uku su kuma allati alal istihbabi waɗannan da bisa ga mustahabbanci waɗanda ana so ne a jera su hakan yace to hiya ita ce an yi salli al ajiz wanda an gajiyayye yayi sallah gajiyayye an hazihi salasatil mazkurata daga waɗancan halayen waɗanda an ka ambata guda uku din can to shine aka nufin yayi waɗanda guda hudun da an ka ambata din can to shine a yayi sallah na farko an jambihil aymani wato ya yi sallah bisa ga ɓangaren jiki na na dama ma'ana shi ne sai ya zama bai iya yi da tsaye ko da ya jingina ko bai jingina kuma bai iya da zanne in ya jingina ko kuma bai jingina ba ya zama gaba ɗaya bai iya yin zaune ɗin to shi ne ce to sai ya sallah da kwance amma kwancen sai ya zama ya kwanta bisa ga ɓangaren jiki ne na dama to sai ya sallah haka nan ɗin to shi ne ma'ana shi ne alajan bihil aimani bisa ga ɓangaren jikin shi na dama sun ma'alal aisari sannan sai ya yi bisa ga ɓangaren hagun ma'ana in ya zama bai iya yin sallah kuma bai iya kwanta ta ɓangaren nashi na hannu ne na hagun na dama to ya kwanta wajen ɓangaren hagun sai ya sallar da haka nan sannan sun ma'ala zahari sannan bisa ga bayan shi ma'ana in ya zama bai iya kwanta ɓangaren jiki ne na dama ya yi sallar saboda wata larurar da aga hannu kila ko kuma ɓangaren ko kuma bai iya kuma kwanta ɓangaren hagun to sai ya kwanta ya ita a rairan kina a shine yake cewa rigingini sai ya rigingini shi kinan ba komi a bisa bayan shine ma'anar bisa bayan nashi din to shine malai ce to fa in khalafa in yasaba fi thalathati a cikin waɗannan guda uku din nan lam tabtu salatu sallati bata bace ba abinda yake nufi shine kamar mutum na iya yin sallah bisa ga bangaren jikin nashi na dama amma sai ya kwanta bisa ga bangaren na dama sai ya ta kwanta bisa ga bangaren na hagun ba komai sallah ta yi ko kuma yana iya kwanta bisa ga na daman ko na hagun din amma sai ya sallah tashi da rarren duk ba komai yayi na abin da ake nufi kawai ima'i kenan mutum zai yi kaga in ya kasa ga wadanga abin da amma na ima'i ba cewa zaka yi dole sai an miƙo maka dutsi in zaka yi sujada wai ka aza goshin ka ka dauko dutsin ka aza bisa goshin ka ko na ba'a zuciya ka zaka kaddara wa yanzu sai ya zama ka kaddara wato yanzu gashi kana tsaye ne kana sai ka karanta Fatiha da sura sannan sai zuciya ta kaddara ma kuma yanzu gashi zaka yi ruku'i kai sai kai ruku'i kai tasbihi sannan ka dauko kuma daga ruku'i ya zama duk da zuciyarka ne haka zaka yi wannan sallah din shine ma'ana ima'i ne to da hakan zaka yi ta in kuma za ka yi shi ne irin kamar da zaune misali to abinda za a yi shi ma sadda kake tsaye shi ma haƙar da zaka kana karatun fatiha da sura sannan in ka kai wajen yin ruku'i sai ka dan duka kaɗan in ka dan duka kaɗan kana zannan naka misali sai ka dan duka kaɗan haka alamun misali kamar kai ruku'i kenan kai tasbihi sannan sai ka taso kuma sannan bayan ka tausa nan sai ka in baka iya dukawa ka kai goshin naka kasa sai ka dan duka duka wata hewar da kai ta dazun ta ruku'i ne shi ma da zannan naka din ko da goshin naka bai kai kasa din shikenan sallah ta yi to duk irin waɗannan shine ba ba matsala kaga kamar irin wanda kila an mai irin gyaran ido wanda bai iya duka waɗannan kaga duk haka zai rika yin ta da imai idan bai iya duka ko kadan din kaga da zuciyar shi zai rika yi din ya kaddara gashi yana tsaye ya karanta fatiha da sura ya kaddara gashi ya ruku'i yanzu haka za ya hayya gama ta gaba daya to wannan shine yanda shi mai sallah din kaga dai Allah bai dora mutane wanda ba su iya ba Allah daidai gurgudu ya kawo cikin sauki ta yanda mutum zai iya to shine malai ya faɗa cewa haka to sannan kuma zai gaya mana yanzu wane ne wanda sallar tashi ta kaɓaci to bisa ga in yi sallar da irin wancan halin irin dogara da irin jinginawa da ake nufi in mutum ya yi da sallar ta ɓaci sai ya ce to wal isnadu jinginawa ko ka ce dogaro allazi tabdul bihi salatul qadiri wanda sallar mai iko take ɓaci ala take bisa ga bari ne wanda lalle lalle ko bai wannan jingina ba matsala yana ɗaya miki matsayin sai ya ce to huwa allazi shine wannan da yasqudu bi suqudi yake faduwa da faduwar shi wannan abin da ya jingina matukar dai lalle wannan jinginawa da kai ga wannan bango din ko ga wani abu in ka jingina lalle da an janye abin faduwa zaka saboda gaba ɗaya duk ƙarfin ka yana gare shi to shine yake nufi sallar ta ɓaci in kai haka nan kaga yana da kyau gaskiya mutane su kiyaye sai kaga wani lafiyar shi kalau ba wata matsala an zo masallaci yana sallah saboda yana kusa ga gefen bango sai kawai kaga mutum ya jingina shi a bango bai yi ba bangon masallaci ba a haka nan ko kuma mutum yana kusa ga ginshiki na masallaci a ciki sai kawai kaga mutum in yana baya ne da ginshiki sai ga jingino baya ne ko gefe ne to ba a yin haka nan shi ma gaskiya kai tsaye bisa ga jikinka aka so ka tsaya to shine yace don haka ga in dai abin da ka jingina gare shi da an jin shi haɗuwa zakai saboda ƙarfin ka gaba ɗaya koma gare shi to da ka irin wannan jingina ga sallata kuma kana lahiya lau kuma to sallar ka ta ɓaci sai yace a wa in kana amma in ya kasance la yasqudu bai faɗuwa bisu kudihi da faɗuwar shi wannan abin da jingina gare shi din to fa huwa makruhun shi kuma makruhi ne in ya zama jingina ɗan kaɗan ce mutum yayi bai ba da ƙarfi ne ga abin ba ko da jin shi an kai ba ba komi wurin to shine yace to makruhi ne mutum ya makruhi ba a son haka bai kyauta ba kaga ko duk dattijin kirki bai kamata a ce yayi abun rashin kyauta ga ubangiji madaukakin sarki ba sannan ko da cikin mutane kuma duk mutumin kwarai bai so a ce gashi bai kyauta ba ko balle ga Allah subhanahu wataala sannan sai malai ce wa amman nafilatu amma kaga ita nafila fa ya juzu yace ya halatta lil qadir ga mai iko alal qiyami bisa ga tsayuwa an yi salli haja alsa ya sallaci da zaune amma sai dai wala hu nisbu ajr da qa'im yana da lada wanda ya da tsayi kamar yanzu kana lahiya ka kalau baka da matsala komai lahiya kalau zaka yi sallar nafila lahiya lau an halatta ma kana iya ta da zaune baka da matsala sai dai ka sani rabin lada wanda ya da tsaye za a baka kai da kai da zaune shi ne kurum kaga in ka yarda da a rage maka lada shi kenan sai kai da zaune amma ko kana lahiya kakkalau lahiya lau za ka yi baka da matsala sannan sai ce kuma wai juzu ya halatta an yi da kula ha mutum ya shige ita sallar ta nafila ya shige ta jalisan da zaune waya kuma ba da zalika sai ya miƙe tsaye bayan haka ma'ana shi ne kamar yanzu ka ta wajen sallah sai kai raka'a guda da zaune sai ka tashi kuma kai sauran raka'a guda da tsayi yayi nafila amma ba komai shikenan aw ya dakula ha ko kuma ya shige ta ka'iman da tsaye waya jilsa ba da zalika sai ya zauna bayan haka kaman kai raka'a guda da tsaye kuma sai ka yanki shawara kuma kai zauna sai ka yi cikin raka'a guda da zanne amma ta yi ita ma ba wata matsala shine ma'ana illa an yi dakula ha sai in ya shige ta ne bin ya tilki ya midani ya tsayuwa fiha a cikin ta to nan kan fahimta na ujulusuhu to an hana zaman nashi nan kan wato shine kamar sai ya zama ko da ya fara sallar ta nafilar dama da niyyar ko can da tsaye zayyanta to nan kan ba a yadda kuma ya zauna ba daga baya sai ya ce kuma yadda zauna ba dole ya ida cika ta da tsaye din nan to shine fahimta na ujulusuhu zaman shi ya hanu ba da zalika bayan haka din kaga shi yana nan kaga shi addini mai sauki ne wato in kana son ka yi nafila ko da kewaya gare ka kenan kana ganin ba za ka iya miƙewa tsaye kana yi ba an baka dama lahiya lau kai alwallaka kai sallar kada zaune tana fila shi kenan kaga dai ai da mutum kuma ya lalace gaba ɗaya a ce ya bayyin dudduka kaga ya kamata sai ya daure din ko da zaune ne in haka mutum ya kaso ya lalacin ya samu rabin ladar da aka samu da tsaye din ya kamata mutum ya daure rika yin nafila din kuma ga lokutan na nafiloli da yawa in baka iya tashi cikin dare ka yi an ba da dama kamin sallar azhar bayan lokacin yayi kana iya yin sallar nafila lokacin bayan sallar azhar kana iya yin nafila lokacin kamin sallar asar shi ma bayan lokaci ya kana yin sallar nafila lokacin bayan sallar magariba kuma ba a bayan sallar asar ita sannan ba kamar yadda karatun bai gabata can baya sannan bayan an yi sallar magariba shi ma kana ita shi ke nafila har yanzu sannan kuma bayan can kuma kamin sallar asuba kana ita shi kamin alfijir hito kana ita shi ke nafilolin da zaka iya sannan ga rakatai alfajir da ake yi su ma to kaga dukansu waɗannan ne duk salloli waɗanda aka yi na nafila banda yana da kyau da mutum ya daure a ce yana dan yi kokari in bai iya tashi cikin dare yana yi din to rika yin wadan gaga bayan sallar isha shi ma ana shafi'i da wuturi da sauran ko raka'a na kai ina lafiya kuma kana iya yi kuma shi ba dole sai tsayuwar ta cikin tsakiyar dare ba in an kai sallar isha yanzu kaga dama sannan kaka iyawa kana iya tashi bayan ka gama sallar isha ka ko raka'a nawa kaka iyawa goma za ka yi ko sha ko nawa kai sallar ka kawai yayi tana fila in kana ganin ka kwanta cikin dare bacci zai dauke ka ya halatta kai haka nan din kuma ko da zanne zakai ko da tsaye zakai ko kana lahiya lodin ya halatta ya kare in kai da zaune ka ji rabin lada wanda ya tsaye ne za a baka ta Allah ya samu dace Allah ya mana jagora kuma lokaci ya zama tsaya nan sai mun saki dawo insha Allah dan uwanku Sanusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasara Godal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh